الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na littafin kitabun tauhid a cikin wannan masallaci mai albarka masjidun tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama bayani dangane da matsaloli wanda malam ya koro mana da su a cikin babe na farko a wannan littafi mai albarka wanda yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon babe na biyu na'am
باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون نعم باب فضل التوحيد wato bayan malam a baya ya tattauna akan abin da ya shafi kadaita ubangiji subhanahu wata'ala da bauta da kuma yin watsi daga bautar wani Allah to a wannan babe zai tattauna akan abin da ya shafi fadala ta kadaita ubangiji subhanahu wata'ala din wato saboda kadaita Allah akwai farala mai girma a tattare da shi dukkan bawan Allah da ya zamanto ya kadaita mahaliccinsa da ibada duk abin da sunan shi ibada ne ya zamanto bai bayar da shi ga kowa cikin abokanan halitta ya zamanto ya kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da ibada to akwai wata fadala mai girma wanda zai kwashe ta tun a wannan gida na duniya kafin ya tafi lahira wa ma yukaffiru min adh-dhunub wato da kuma yanda tauhidi yake kankarewa laifuffuka na ma'abutan shi dukkan mutumin da ya zamanto yana da kai tauhidi to girman tauhidi idan ya haɗu da kowane laifi komin girman laifi to wannan tauhidin yana iya kankare shi dukkan bawan da ya haɗu da Allah da tauhidi ba wani laifi da zai kawo mai cikas dangane da shiga aljanna wa ma yukaffiru min adh-dhunub wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce ma dinnan ma ce musuliya wato wannan babi zai yi mana bayani dangane da fadla ta tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub ma'ana wallazi yukaffiru min adh-dhunub da kuma abinda tauhidi yake kankarewa na laifuffuka amma waɗansu suna ganin cewa ma dinnan ma ce masdariya wanda ma'ana babu fadli tauhidi wa takfirihi lidh-dhunub wannan babi zai yi mana bayani dangane da fadla ta tauhidi da kuma yanda wato tauhidi yake kankarewa laifuffuka ba wani laifin da za ka haɗa shi da tauhidi tauhidi bai tahi da shi ba wa ƙaunullahi ta'ala sannan kuma da faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yi a cikin alƙur'ani allah ta'ala ya ce allazina amanu waɗanda suka yi imani da allah suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallama da sauran rukunai na imani walam yalbisu imanahum bi zulmin Ubangiji ta'ala ce ba su cuɗanya imaninsu ba da zaluntar kawunansu ta hanyar haɗa bautar wani da Allah, ba su cuɗanya imaninsu ba da shirka haɗa bautar wani da Allah, Ubangiji ta'ala ce ula'ika, wancananka, wanda ya zamanto sun siffanta da waɗannan siffofi, sun siffanta da siffa ta imani. sannan kuma ya zamanto ba su cakuɗa wannan imanin nasu ba da bautar wani Allah lahumul amnu wato su ne waɗanda suke amintattu a wannan gida na duniya sannan kuma su ne amintattu a gida na lahira idan aka ce amintacce a wannan gida na duniya ba ka da hurumin da za ka je ka yaƙe shi ba ka da hurumin da za ka kwaci dukiyar shi ba ka da hurumin da za ka buge shi duk waɗansu abubuwa ya zamanto ɗan uwanka ne musulmi wajibi ne ka kiyaye mai jininsa wajibi ne ka kiyaye mai dukiyar shi haramun alaika damuhu kazalika haramun alaika irduhu wa kazalika haramun alaika maluhu dukkan wanda zai kawo mai hari to ya zama wajibi a kanka ka taimaka mishi iya gwargwadon ƙarfinka haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko unsur akhaka zaliman aw mazluman in dai aka kawa dan uwanka musulmi hari wanda ya zamanto ya siffanta da waɗannan siffofi ya siffanta da siffa ta imani sannan kuma wannan imanin nashi bai cakuɗa shi da komai ba na shirka to irin waɗannan mutanen su ne waɗanda suke amintattu a wannan gida na duniya sannan kuma su ne amintattu a gida na lahira lahumul amnu al'amnu tammu allazi la ya'tari khawfun kenan wato aminci wanda yake cikakke wanda ba wani tsoro da yake bujiro mishi to su ne wanda suke da wannan aminci wahum muhtaduna ubangiji ta'ala ce sannan kuma su ne ainihin shiryayyu zuwa ga tafarki wanda yake mai kyakke dukkan wanda suka kadaita Allah ta'ala da bauta ya zamanto wannan imanin nasu ba su cakuɗa shi da zalunci ba wato azzulmu a nan ana nufin shirka kamar yadda lokacin da wannan ayat ta sauko sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam sun yi dandazo sun tafi wajen ma'aiki saboda abin ya dame su da kyau suka je suka ce ya rasulallahi ayyuna lam yadhlim nafsahu daga cikin wane ne wanda bai zalunci kanshi ba ya ma'aikin Allah kowa a cikinmu bai baiwa kanshi iya haƙƙinta ba wajen ibadar Allah ba mu yi ba ɗari bisa ɗari kamar yadda ya kamata wajen saɓon Allah ba mu nesanta ba ɗari bisa ɗari kamar yadda ya kamata saboda ma'asumi shi ne wanda baya sabo suka ce to kowa daga cikinmu ya zalunci kansa dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa kamata zunnu ba kamar yadda kuke tunani bane ba irin wancan zaluncin ake nufi ba irin wancan zaluncin ma'abucin shi baya hana shi shiga aljanna wanda yake zaluntar kansa zaluncin da yake kasa da shirka baya hana shi shiga aljanna al'awalam ta suma ƙaunar liƙumana libnihi ƙaunar liƙumana libnihi wa huwa ya izuhu ya bunayi la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Ubangiji ta'ala ce shin ba ku ji ba wato ma'aike ce shin ba ku ji ba faɗar malar lukman ga yayi ga ɗansa lokacin da yana mai wa'azi ya ce ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗan nan nawa la tushriki billahi kadda ka haɗa bautar wani da Allah inna shirka la zulmun azim lalle haƙiƙa shirka zalunci ne wanda yake mai girma to don haka wancan zaluncin ake nufi ba irin zaluncin da kuke nufi ba irin zaluncin da kuke nufi baya hana wa mutum ya shiga aljanna saboda Allah ya ce thumma awrasna alkitaba alladhi nasdafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al kabir sai Allah ya ce jannatu adinin yadkhulunaha zo shi da wawul jama'a saboda ya hada waɗancan asnaf guda uku zalimun li nafsihi muqtasidun sabiqun bil khairati bi idnillah kenan zalimun li nafsihi zai shiga aljanna amma wani irin zalunci ake nufi shine ma duna shirki zaluncin da yake kasa da shirka wanda bai kai girman shirka ba na'am
عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه ولهما في حديث الإجمال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله hadisi na farko a wannan babi malam ya shigo mana da hadisin ubada ibn samit Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ubada ibn samit ya ce jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah dukkan wanda ya tabbatar ya shaida ba wani abun bautawa bisa ga cancanta illallahu sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba ya da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sannan kuma ya shaida cewa haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah sannan kuma jakada ne na Allah a to ‘yan uwa mu kula da kyau man shahida Allah ilaha illallah shaidawa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah wannan shine dole ya zamanto mun san ma'anar kalma din akwai waɗansu sharuɗa guda bakwai wanda suke gindaye da kalmar shahada dole sai mun san su shaidawa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah faɗar la ilaha illallah an ƙayyade ta da waɗansu sharuɗa na farko dai al'ilmu bi ma'anaha musamman wannan kalma ɗin take nufi kar ya zamanto za mu ce la ilaha illallah da bakanmu amma idan aka tambaye mu wannan jumla ta la ilaha illallahu me take ɗauke da shi na saƙo wata ma'ana take ɗauke da shi mu dinga rarraba ido ya zamanto mun san abin da take kunshe da shi tana kunshe da annafiyu da al'isbat ta kore dukkan cancantar ibada daga wani Allah ta tabbatar ibada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala dole ya zamanto mun san ma'anarta sannan kuma na biyu ya zamanto an samu alyaƙin wato yadda muka san ma'anarta ya zamanto muna da yaƙini ɗari bisa ɗari a cikin zuciyarmu ba wani wanda ya cancanci ibada in banda Allah subhanahu wa ta'ala kar ya zamanto akwai ta baba a cikin zukatanmu muna kan gaba kan baya in wani mai burbuɗin waɗansu shubuhohi ya zo ya kalkaɗa mana zai iya jan mu ya zamanto wannan yaƙini muke da kwai akan wannan kalma lalle cewa ba wani wanda ya cancanci bauta in banda Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya zamanto an samu asidik asidik gaskiya cikin abin da muka faɗaɗa kar ya zamanto mun samu yaƙini mun san ma'anarta amma kuma babu gaskiya a cikin tafiyar aikinmu baya gaskata wannan kalma ta shahada ɗin irin yadda a wannan zamanin za ka ga da yawa cikin waɗanda suke kaɗaita Allah ta'ala da bauta suka ce la ilaha illallah amma waɗansu ayyukansu suna ƙaryata ne abin da suka faɗa ɗin saboda ayyukansu suna nuni akan bauta wa wani Allah subhanahu wa ta'ala. To dole ya zamanto an samu asiliku. Na hudu a samu alinkiyad, wato mekuwa, mekuwa jayuwa ga dukkan abubuwan da wannan kalma take ɗauke da shi na ma'ana. Ya zamanto bawan Allah musulmi ya sallama, ya meka wuyan shi, bai yi ta baba ba kan dukkan waɗansu abubuwa da wannan kalma ɗin ta kunsa na ma'ana. Mun gane da kyau, sai kuma almahabba. Ya zamanto yana son wannan kalma ɗin da kuma ma'abuta wannan kalma ɗin. saboda kalma ɗin nan kalma ce wanda take mai girma afdalu zikiri la ilaha illallah ya zamanto yana son wannan kalma ɗin sannan kuma yana son masu wannan kalma ɗin sannan kuma a samu alkabul amsar wannan kalma da hannu biyu ba tare da ya amshe ta ba da hannu rabi da rabi ya zamanto ya amshe ta da hannu biyu ya ƙudurce ma'anarta ya san abin da take ɗauke da shi na ma'ana sannan kuma yana son wannan kalma ɗin yana son ma'abuta wannan kalma ɗin kar ya zamanto daga baki ya faɗe ta amma zuciyar shi cike take da kyamarta cike take da kyamar masu wannan kalma ɗin ya zamanto ya cika waɗannan sharuɗa guda bakwai al'ilmu al'iyadu asiduku al'yaƙinu almahabbatu a sai mai kuma alƙabul sai wanne na ƙarshe na bakwai na almahabba mun kawo ta na a ba shi ba na al'ilmu almunafi lijal al'yaƙinu almunafi lishaki al'ikhlas barakallahu fikum al'ikhlas almunafi lishirk mun gane da kyau na'am to kuma ya tabbatar da cewa haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama jakada ne na allah ya zamanto ya tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne cikin bayi na allah wanda allah ta'ala ya nufe su da girmamawa da mutuntawa da darajantawa bawa ne cikin bayi na allah sannan kuma jakada ne cikin jakadu na Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan siffofi guda biyu ba waɗansu siffofi wanda ma'aike alaihi salatu wassalamu yake so a siffanta shi da su tamkar waɗannan siffofin guda biyu. Faƙulu Abdullahi wa Rasuluhu, haka manzo Allah ya faɗa. Ku ce bawa ne na Allah sannan kuma ne jakada ne na Allah. Wanda wannan idan ka faɗe shi babu wuce gona da iri kamar yadda waɗansu daga cikin wato al'ummu suka wuce gona da iri wajen siffanta annabawansu sannan kuma babu attakasir babu takaitawa wajen haƙi na ma'aiki alaihi salatu wassalam haga cikin al'ummun da suka gabata akwai waɗanda suke ganin cewa annabawansu alloli ne mutanen annabi isa suna ganin cikin mutanen annabi isa akwai wanda suke da aƙidar cewa annabi isa shine allah akwai wanda suke ganin cewa annabi isa ɗan allah ne akwai wanda suke ganin cewa annabi isa ɗaya ne daga cikin alloli guda uku kaga wannan sun ba shi haƙƙi wanda yake sama da haƙƙinsa sun ba shi haƙƙi na allantaka wanda shi kuma allah ta'ala ya ƙaryata hakan ɗin a cikin alƙur'ani haka ma'aike alaihi salatu wassalamu kamar yadda za mu gani ya karyata hakan ɗin a cikin sunna sannan kuma cikin mutane akwai waɗanda suke yi wa annabi isa alaihi salatu wassalamu wato kallon cewa shi ɗan gaban fatiya ne wato suna ganin cewa ɗan zina ne wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima to akwai wanda suka yasar da annabi isa daga kimar shi akwai kuma wanda suka ɗaukaka shi sama da ƙimar shi to ita kuma wannan al'umma sai ta zamanto wato alwasaɗiyya bainal tafriqi wal ifraq mun gane da kyau da'amad da'atuhun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wahtakim mun gane da kyau wa anna isa abdullahi wa rasuluhu sannan kuma ya tabbatar da cewa hakika annabi isa bawa ne na Allah sannan kuma jakada ne na Allah ya tabbatar da cewa annabi isa ɗaya ne cikin bayi na Allah shi ba Allah bane ba ɗan Allah bane ba ɗaya bane daga cikin alloli guda uku sannan kuma annabi isa jakada ne na Allah ba kamar yadda su yahudawa suke faɗa ba cewa annabi isa ɗan gaban fatiya ne a'a annabi isa jakada ne na Allah yana ɗaya daga cikin ulul azumi minar rusuli wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu sannan kuma ya tabbatar da cewa haƙiƙa annabi Isa alaihi salatu wassalam kalma ce ta ubangiji wanda ya sadar da ita zuwa ga nana Maryam alaiha salatu wassalam wato ta hanyar mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya halitta annabi Isa alaihi salatu wassalamu da kalma ta kun gane da kyau alqaha ila Maryam ya sadar da wannan kalma din zuwa ga nana Maryam alaiha salatu wassalamu ta hanyar mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fattakhadhat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ni jakada ne na Allah Allah ta'ala ne ya turo ni li ahaba laki gulaman zakiyan saboda in baki yaro wanda yake tsarkakakken yaro yaro mai hankali mai nutsuwa annabi na Allah wannan shine sakon da Allah ta'ala ya turo ni da shi ni ba bil adama bane mun gane da kyau to shine Allah ta'ala ya ce wa kalimatuhu wato annabi Isa alaihi salatu wassalamu kalma ce ta Allah subhanahu ta'ala wanda ya sadar da ita zuwa ga nana Maryam alaiha salatu wassalam wa ruhun minhu sannan kuma annabi Isa alaihi salatu wassalamu rai ne daga cikin rawukan da Ubangiji subhanahu ta'ala ya halitta su ma'ana wa ruhun minal arwahin lati khalaqaha Allah subhanahu wa ta'ala annabi Isa rai ne daga cikin rawuka wanda Allah ta'ala ya halitta su wato da wannan gaba ce waɗansu daga cikin yahudu waɗansu daga cikin kiristoci suka hallaka suna ganin cewa an samu juz'i wa ruhun minhu wato annabi Isa wani rai ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba haka aya take nufi ba saboda alkur'ani sashen shi yana fassara sashi idan abu in ya zo shi a nan mutashabihi ne to ƙur'ani ba zai kyale ka bai barka haka nan mutashabihi ne sai ya zo maka da shi a wani gurin muhkam ne annabi isa alaihi salatu wassalam ba sura ɗaya ba allah ta'ala ya bayani akan kissar shi ya haka ya toƙi shi a gurare da dama a cikin alkur'ani kaga cikin suratu ali suratu ali imran Allah ta'ala ya haka ya toƙi shi kaga cikin suratu an-nisa'i Allah ta'ala ya haka ya toƙi shi kaga cikin suratul ma'ida Allah ta'ala ya haka ya toƙi shi idan ka tafi cikin suratu maryam uwa uba Allah ta'ala ya haka ya toƙi shi ana za mu ga cewa a gurare da dama Allah ta'ala ya kawo kissar shi to yanda za ka yi ka fitar da natija shine ka haɗa can ka haɗa can ka haɗa can ka haɗa can duka ga baki ɗaya sai ka fitar da natija ba za ka ɗauki aya ɗaya ba a cikin alkur'ani ka ce ai ga yanda kalma ɗin nan take nufi min ce wanda take tabi'idiyya to ko a larabci za ka ga cewa min ba ma'ana ɗaya take ɗauke da ita ba sannan kuma idan muka ɗauka su a yanda suka tafi za mu ga cewa kuma a ƙur'anin akwai wata aya wanda idan muka ce a fassara ta hakan ɗin su ma ba za su yarda da a fassara ta haka ba wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hore muku dukkan abin da yake cikin sammai da abin da ke cikin kasai gabaki ɗaya minhu za fassara shi da sashi ne daga Allah minhu wato wannan ni'ima ce rahama ce ta zo muku daga Allah mun gane da kyau kaga ashe wa ruhun minhu annabi Isa alaihi salatu wassalamu ma'abucin rai ne daga cikin rawuka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta su mun gane da kyau wal jannatu haqqun sannan kuma cewa haƙiƙa aljanna gaskiya ce Allah ta'ala ya tanade ta saboda ya jiyar da bayinsa daɗi waɗanda suka kaɗaita shi da bauta a wannan gida na duniya bayan shi waɗanda suke muminai an tanade ta don su wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin wannaru haƙƙun sannan kuma wuta ma gaskiya ce ubangiji ta'ala ya tanade ta saboda ya babbaka bayan shi waɗanda suke fanɗararru waɗanda suka haɗa bautar wani da shi a wannan gida na duniya da kuma waɗanda suka saba mai wanda bai yarda da su ba bai amshi tubansu ba bai yafe musu ba sai ya azabtar da su da wuta gwalgwadon laifinsu sannan kuma ya shigar da su aljanna cikin usatul mu'mini adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal wato dukkan wanda ya zamanto ya kudurce waɗannan abubuwan to ubangiji subhanahu wata'ala zai shigar da shi aljanna ala ma kana min al'amali wato akan dukkan abin da ya kasance a tattare da shi na aiki duk abin da ya kasance a tattare da shi na aiki ɓangaren aiki ya samu ayyuka waɗanda suke wato masu kyawo masu yawa ko kuma a'a 'yan kaɗan ya samu daidai gwargwado inda har ya zamanto an samu ikhlasi a tattare da shi wannan kalma ɗin ta tsira ta sha bai haɗa bautar wani da Allah ba to ubangiji subhanahu wata'ala zai shigar da shi aljanna alama kana min al'amali wato akan duk abin da ya kasance akan shi na aiki mai kyau ko maras kyau dan kadan ko mai yawa akhrajahu wato wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi a cikin littafinsu a cikin wata riwaya adkhalahu Allahu al-jannata min abwabil jannati min abwabil jannati thamaniya ayyaha sha'a wato ubangiji subhanahu wata'ala zai shigar da shi aljanna ta kowace kafa daga cikin kafafan aljanna guda takwas za a ba shi zaɓi ya shiga aljanna ta din kafar da yake so wato ɗan gata ne inda har ya zo da waɗannan abubuwa dawowa da su shine mai wahala dawowa da su ɗin shine wahala amma in dai bawa ya cika ya zo da su ko to wannan sakamako tabbas haka ne wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adahu alƙawali ne na Allah Allah ta'ala baya saba alƙawalin shi in kaga kaga mutum Allah ta'ala bai shigar da shi aljanna ba to ko shakka karkai waɗannan abubuwan da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zana bai zo da su ba amma yana zauwa da su yana da lisefa sai yana da lisefa sai ba irin ta mutane ba ce yanzu a nan za ka yi takarru na moto komai da komai conflat amma akwai gurin da in ka je ka huce in aka maka magana ka nuna takarru da sauran sai an ce a alhaji ka yi wani abu da kai dai ka huce da ka ɗauki wata jika guda ko ɗari biyu ko ko ko ko jika guda ko dala ɗari ka ce to kun sha shayi to shi Allah ba a mai haka in dai ka zo da komai conflat ko ba wani zancen a tambaye ka wani abu kuma komai naka lafiya ƙarar huce aljanna Allah sa a huta na'am walahuma fi hadithi itban sannan kuma ya tabbata cikin bukhari da muslim a cikin hadithin itban ibn malik Allah ta'ala ya kare da da shi wato wannan sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai yana cikin sahabbai waɗanda suka halarci yakin badar sannan kuma babban limami ne itban ibn malik wato yana yi wa mutanensa limanci kuma mutum ne wanda yake duru-duru idan shi baya gani da kyau mutum ne wanda da dare baya gani da kyau irin mutum ne mai dindimi ya tabbata cikin bukhari da muslim cikin hadithin itiban ibn malik al'ansari allah ta'ala ya kare yadda da shi hadithin yana da tsawo hadithin daga ibn shahab az-zuhri ne shine Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shahab ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Zuhra ibn Kilab ibn Murra ibn Ghalib Al-Qurashi Az-Zuhri Abu Bakr Al-Madani wannan babban malami ɗaya ne cikin wato malama hadisi ibn Shahab ibn Zuhri yace akhbarani Mahmud ibn Rabi'i Al-Ansari radiyallahu anhu أنه أقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم وللبخاري في رواية وهو ابن خمس سنين ولهما قال فزعم محمود أنه سمع إتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه wa kana mimman shahida badaran ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul kuntu usalli li qaumi bi bani salim wa kana yahulu bayni wa bainahum wadin idza ja'at al amtar fayashqu alayya jtiyazuhu qibala masjidi فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه وللبخاري في رواية إنها تكون الظلمة ولهما فوردت أنك تأتي بيتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مسلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل وفي رواية إن شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعد ما اشتد النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه وصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم فحبسته على خزير يصنع له فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت فقال رجل منهم ما فعل مالك فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله فقال الله ورسوله أعلم أما نحن فوالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله yabtaghi bidhalika wajha Allah yawa wannan shine cikon hadisi mm eh eh shine walahu ma fi hadisi itban wato ya tabbata cikin bukhari da muslim a cikin hadisin itban ibn malik al-ansari Allah ta'ala ya kare yadda da shi wato bayan an tattauna akan malik wato wani sahabi ne na ma'aiki wani yace ma fa'ala malikul la arahu ya aka yi malika a unguwan nan shi yana ɗaya daga cikin 'yan unguwa kuma ba na ganin shi sai wani ya ce a za ka munafi ai mutumin banza ne duk inda aka ce annabi yana na to shi kuma baya zawo baya son Allah baya son manzan Allah zala ce kada ka sake faɗar haka shin baka ganin ya ce la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha Allah fa qala Allah wa rasuluhu a'lam nan mutum ya ce to Allah da manzanci su suka fi mu sani amma dai mu ba ma ganin soyayyar shi da firar shi face dai a fadar mutanen banza munafikai zala ce to ka rike da kyau ku duka ku ji yace fa inna Allah qad harrama 'alan nar haqiqa ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta wa wuta man qala la ilaha illallah dukkan wanda yace la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha Allah yana neman huska ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala da fadar wannan kalma yana neman Allah ta'ala ya yarda da shi Allah ta'ala ya lamunce mai to shi wannan yafi karfin ya shiga wuta wuta haramu ce a gare shi mun gane da kyau to shine abin da hadisin yake nufi na'am
وعن ابي سعيد بن المقبري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفتي ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه wato wannan hadisi shi kuma an amso shi daga sa'ad ibn malik ibn sinan wanda ya fi shahara da alkunyarsa shine abu sa'id al-khudri Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wannan sahabi ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wata rana annabi musa alaihi salatu wassalamu yana zaune ya ga cewa shi yana ɗaya daga cikin manya-manyan annabawa yana ɗaya daga cikin bayan allah waɗanda suke kaɗaita allah ta'ala da bauta sai ya nemi wata alhurma a wajen allah Bala Musa ya rabbi, annabi Musa alaihi salatu wassalam ɗan Imran, ya ce, Ya Ubangiji, allimni shay'an a zukuruka bihi wa ad'uka bi. Ya Ubangiji, ka sanar da ni wani abu, ka sanar da ni waɗansu kalmomi wanda zan dinga ambatanka da su, ka sanar da ni waɗansu kalmomi masu tsada wani laƙani. wanda ni kaɗai ne ka sanar da ni ni kaɗai ne ka sanar da shi wannan lakani ɗin zan dinga ambatanka da shi sannan kuma zan dinga roƙarka da shi ƙala ƙul ya musa la ilaha illallah ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ya musa annabi musa ƙul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah idan za ka ambace ni ka ce la ilaha illallah idan za ka roƙe ni ka ce la ilaha illallah wannan kalma ta la ilaha illallah wato ta haɗa komai dama addu'a kashi biyu ce akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada to afdalu zikiri la ilaha illallah wa afdalu du'a'i alhamdulillah to lokacin da mai ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da wannan kalma mai girma wannan kalma ta tauhidi wannan kalma wanda ake ce da ita al'urwatul wuthqa wanda ita ce kalimatu taqwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alzamahum kalimatat taqwa ko ita ce kalimatu taqwa kamar yadda yake cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab ya ce to ka ce la ilaha illallah ƙala ya rabbi kullu ibadika ya na haza annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce ya ubangiji ai dukkan bayinka gama gari ma suna faɗar wannan kalma ɗin ai la ilaha illallah yara ma faɗar ta suke ni ko ina so a bani lakanin da daga ni sai ni ni kaɗai ne ya shafa kajin da annabi musa ya ce wannan ya faɗa haka irin ta bulata ne ya zo makaranta a koya mishi karatu aka fara da alhamdulillah ce kai malam bari yara sun bata ta a je wani guri yara sun bata ta wani eh sana aje can ciki wanda kana faɗa ya dai alaka ce na'am amma ka karanta alhamdulillah to zai kallace gaba to shi ma annabi Musa ya ce ya Allah ai dukan baya ta awa sun santa wannan la ilaha illallah ce ina so a sanar da ni lakani babba wanda ina ji to an gama komai ina ji kawai ni kaɗai ne nake da wannan abu shikenan wato saboda Allah ta'ala ya bayyana mai fadla ta ikhlasi ta la ilaha illallah dinnan ubangiji ta'ala ya ce ya Musa ya kai annabi Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi yace da a ce sammai bakwai wa amirahunna da dukkan waɗanda suke cikin sammai bakwai waɗanda suke raya su na mala'ikai ghairi idan ka cire ni ni kadai sammai bakwai baki daya kowata sama ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce babu inda za ka ajiye yatsotsi guda hudu face dai akwai mala'ika wanda ya ɗora goshin shi a wannan gurin yana sujada ko ya yi ruku yana wata ibada cikin ibadu haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Dharr inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un aqtatis sama'u wa huqqa laha anta iqta ما فيها موضع أربع أصابع إلا ولكم واضع جبهته ساجدا لله تعالى to duk yanda sama take da kwai wato masu rayata a sama an fi 'yan ƙasa ya ibada sama wanda suke cikin sama su ne mala'ikai wanda la ya suna Allah ma amara to maza Allah wata rana ce sama ta ɗauki ƙara kikikikikikikikiki irin kamar yadda in ɗaki kuri ya ɗan motsa kik inda za a ga da gudu an fita daga ɗaki ko to haka sama ta ɗauka wani lokaci maza Allah ya ce ta dace ya dace da sama ta yi haka saboda yadda take makile da mala'ikai to dukkan waɗannan mala'ikan da su sammai dinnan guda bakwai wal'ardina saba'a da kuma ƙasai guda bakwai ga baki ɗayansu a takuɗo su a ɗako su a saka su fi kifatin wato a cikin tafin sikele guda ɗaya wala ilaha illallahu fi kifatin sannan kuma a saka la ilaha illallahu a cikin tafin sikelin ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce ubangiji ta'ala ce wa annabi Musa malat bihinna la ilaha illallahu ya ce la ilaha illallahu girmanta zai rinjaye waɗannan sammai bakwai ɗin da ƙasai bakwai da dukkan wanda suke raya su in ka cire Allah ɗin kaga yadda girman la ilaha illallahu take shi yasa yaro wato magani a gonar yaro bai sani ba ya cire bai sani ba ya kashe shi to haka ne kana neman lakani a baka magani wanda za ka yi ka yi karatu a baka magani a baka addu'ar da za ka yi ka samu wato karatu ya zo maka da sauƙi ka samu kasuwanci da sauransu sai kuma ka danne la ilaha illallah a ƙasanka sai yawo kake kana neman wannan wata rana wani ya mu wata tambaya ya ce yana son bashi wani magani na muhabba ai kun gane ko shi kenan sai ta wuce ya sallah ta nafila raka a biyu da dare roki Allah Allah ya sa mai karbuwa idan jama'a shi kenan washe gari ya dawo ya kamun faudirin guda ma da azumi ya kamun faudirin guda ce to yana so a kara mishi wani yana ce Allah da cikin dare ya tashi ya wannan shi kenan washe gari ya dawo ya ce malam wanda ta fi wahala na ce sau wanda sha yanzu biya yanzu ce wanda ta fi wahala na ce ce yi yana ce ta wuye ka za mu bincika gobe ka dawo shi kenan na ce wuce ya dawo gobe washe gari dama lokacin muna karatun dare ne can kofar gida sai mu kai sha ɗaya muna karatu tun ba ni da aure ne in ya zo sai ya tsaye da ni yanzu da ya zo shi ya ce yawwa ya zo shi muka gaisa da shi na ce to yanzu akwai babban lakani wanda kana yin shi sha yanzu biya yanzu ne kafin ma ka tashi daga gari za ka ga jama'a sun shigo gidanka ya ce alhamdulillah irin shi nake so na ce daga dare ya raba tsakiya na ce shi bai shiga ba shi bai fita ba na ce tsakiyar dare ka tashi tsakiyar dare ya ce kuma sallah ce za a yi raka a sha biyu ce ina ji malam ta yi wannan na ce raka sha biyu za ka na ce kowace raka ɗaya alam na shira hamsin za ka karanta amma da tsayuwar jijinya da tsayuwar jijinya ai kun san tsayuwar jijinya ko kanka a ƙasa ka daga ƙawafuwanka eh na ce mishi haka na ce raka sha biyu in kai na ce kawai ka gaya Allah na ce tun da za a ga jama'a tana zama wajen kai da ya tafi ya fi kwana uku bai zo ba wata rana da muka haɗu da shi ya ce mala wani yana iya wani na ce a wani ya wani ya mana tun daga shi na rabu da shi tun daga shi na rabu da shi da yin wannan wani za a ga ɗan jagaliya ne ka ba shi abu sai ya kokwato ka ce je ya kamar shi abin da kai kasa abin da biya yi ba ne na san ya je shi ya jarraba ko tsayewa ɗaya bai yi ba to ka san yan zamani sai ka karance su da kyau ibn hibban ya rawaito wannan hadisi da al-imam al-hakim an-naisaburi wa sahahu ibn hibban ya inganta wannan hadisi na'am والترمذي وحسنه عن انس سمعت نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مم.
قال الله تعالى مم.
يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا مم.
لأتيتك بترابها مغفرة لي na'am hadisi na ƙarshe a wannan babin shine hadisi na al-Imam Tirmidhi to wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri akwai malaman da suke ganin bai inganta ba na'am yayi magana nan yawwa ya yace yawwara to hadisi nan yana da kwai launi to amma akwai hadisai da dama wanda suke tabbatar da haka akwai hadisi na Amr ibn al-As wanda yana cikin al-Musnad na Imam Ahmad yana cikin littafin Musnad Abdullahi ibn Amr yace kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama faja'a rajulun min ahli al-badiya alaihi jubbatu sijanin mazruratun bid-dibaj فقال ألا إن صاحبكم هذا قد وضع قد وضع كل فارس ابن فارس أو قال يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راء ابن راء فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصيتين إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فلو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر وأتوانا حديثنا حديثنا حسن annabi nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da rasuwa ta zo mishi ya kira yau dan shi mai wasiya a ciki ya ce ina umartar ka da ka rike la ilaha illallah ya ce da sammai bakwai ɗin nan da kasai bakwai za a ɗora su a cikin sikeli a ɗora la ilaha illallah a tafin sikelin ɗaya ya ce to la ilaha illallah za ta yi rinjaye a kansu ya ce da a ce sammai ɗin nan guda bakwai ga baki ɗayansu za su zamanto ƙawanya ce ƙawanya wanda take manne da juna ya ce to la ilaha illallah za ta iya karya su saboda girmanta sannan kuma ga hadisin mai saban Allah nan wanda fa yunsharu alayhi tisatan wa tis'ina sijillan kullu sijillin mithlu maddil basar hadisin shi ma na Abdullah ibn Amr ibn al-As ne yana cikin sunan na al-Imam Tirmidhi to saboda lokaci akwai hadisai wanda suke maimakin waɗan- wannan kin hadisin da shi malam ya kawo saboda dama ina gana taɓa yin magana akan abin da ya shafi wato ibn hibban idan ya saha hadisi ko alhakim idan ya saha hadisi wato suna da kwai ɗan ɗaga ƙafa wajen tasihi wa kan bihi tasahulun hatta warad fihi manakirun wa mawdu'un yurad wato al-imamu al-hakim yana da kwai tasahulanci wajen abin da ya shafi tasihi haka nan ibn hibban ibn hibban shi hatta al-majahil ya fitar da hadisansa cikin littafinsa al-thiqat mun gane da kyau to don haka sai ya zamanto idan suka saha hadisi kai tsaye ba za ka mai hukunci akan hadisi ne sahihi ba sai in ka ga malamai wanda suke almu'tadilun wato sun tafi akan cewa wannan hadisi ne sahihi amma idan suka raunana hadisi ba to ko magana kala kai eh ko magana kala kai kaga mai daga kafa mai daga kafa wanda zaka zo har na gure shi ka ji ka yi safaha uku hudu bai ci gyaran ka ɗaya ba ma to kaga ya ci haral ka bata yi ba kai ka san in ka je wajen wanda kunya ɗaya ma baka yi sai ka ya ci gyaran ka ka san shi ya mare ka ba in kai wasa mun gane da kyau Yawa. wali tirmidhi ya tabbata cikin sunan na al-imam tirmidhi wa hassanahu al-imam tirmidhi ya hassana wannan hadisi ya ce hadisi ne kyakkyawa an Anas radiyallahu anhu daga Anas dan Malik yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi Anas dan Malik yace naji jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa qala Allah ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace yabna adam ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi khataya law ataitani da a ce zaka zo min bi qurabil ardi da cike da duniya khataya da kusakurai ya zamanto ka zo min ka haɗu da ni laifinka yawan shi ya kai ya cika duniyan nan sun malaƙita ne sannan kuma ka haɗu da ni la tushriku bi shay'an baka haɗa bautar wani da ni ko kaɗan ba a cikin waɗannan laifuffukan naka a laifuffukan nan wanda suke cike da duniya babu shirka a ciki dukkaninsu laifi ne imma as-sagha'ir imma al-kaba'ir amma dai babu shirka a ciki Ubangiji ya ce la'ataituka bi qurabiha maghfiratan lalle da na je maka da cike da duniya din da gafara qurabul ardi shine ma yamla'ul arda abinda zai cika ƙasa au ma yuqaribu mil'aha ko abinda zai kusa cika ta mun gane da kyau wato wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi abinda muka yi daidai Ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik